القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون
نعم الرحيم يرحمه الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا كان ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وعلى رسول ربكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون أيوة من أقول الله سبحانه وتعالى ليساك دعوة مولى مجلسي إنما جكرنت آية القرآن من جرمى inda a yau muna rana ta goma sha hudu ga wata na ramadana inda rana annai muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya dari hudu arba'in da hudu wanda ya zama daidai da biyar ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku inda za mu tashi a cikin wannan sura inda mu fara cikin suratul araf aya ɗari da saba'in da biyu allah subhanahu wa ta'ala cewa وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وإذ كأنبتا مسو يا محمد صلى الله عليه وسلم يا إن أخذ ربك وبنجزن كهيرك من بني آدم دق عينهم بنو آدم من ظهورهم دق عينهم قدم باينسو ذرياتهم على ذريهم بنو آدم قبادايا بدل الاجتماع معنا وإذا كذا ربك من ظهور بني آدم كينا yayin da Allah subhanahu wataala ya riga da gadan bayan banu adama gaba daya zurriyatin duka zurriyoyin Allah ya su fito bi an akhraja ba'dahum an sulbi adama wasu an fitta su daga tsatsa gadan bayan annabi adamu alaihi salam naslan ba'd naslin da bayan da kana mai ma tawazu da kamar yadda suke haife meniya kan zarri kamar bayan zarra wannan abun ya faru kuma bin umana a wani wadi da ake ce masa wadi umana yawon arafa daidai kwatankwacin ranar arafa musiba lahun saboda haka allah subhanahu ta'ala ya yi wani adul misali ma'ana rikon alkawari a lokacin da ya halitta annabi adamu da ya tsaye da annabi adamu alaihi salam wasu malamai suka ce a nan duniya shine duwali noman din wasu kuma suka ce a'a a ainihin a cikin aljanna ne kamar abdullahi kamar ainihin a sayyidina aliyu ainihin abi dalib radiyallahu anhu ya ce ainihin a cikin aljanna aka yi wannan abin mai sakin nan tun kafin a fidda annabi adamu a cikin aljanna Allah subhanahu wataala ya fidda ayan annabi adamu gaba daya a gadon bayansa su kuma ayan annabi adamu duk wanda suka haifa su ma aka fitar a gadon bayansu su ma wanda suka haifa haka aka dinga fitarwa aka dinga fitarwa har ila yawmin kiyama duk wanda za a haife shi sai da aka fito da shi Allah subhanahu wataala ya tsaye da shi ya gana da shi yake faɗin abin da ayan zai faɗi a nan gaba saboda haka yake cewa wa idza kadara rabbuka yawma li adam min zuhurihim dhurriyyatihim ya fitta zuriyar banu adama gaba ɗayan su a wa ashhadahum ala anfusihim kuma ya kafa musu shaida shi Allah subhanahu wataala kala yake cewa su banu adama gaba ɗayan su alastu bi rabbikum nim shin ba ni ne ubangijin ku ba qalu kowa ya bude baki ya amsa ya ce bala anta rabbuna ya ubangiji kai ne ubangijinmu shahidna bi zalika mun shaida da wannan wal ishhadu shaidan nan da Allah ya ce ku faɗa da bakin kun shaida bi Allah ya kulu yawmal qiyamati saboda kada ranar tashin alkiyama mutum ya zo ya ce inna kunna an hada ghafilina kai mu ga wannan abun ba mu taba jin irin wannan ba to saboda haka ran tashin alkiyama ma idan Allah subhanahu wataala ya ce ainihin a a ainihin me yasa ba kai addini kaza ba me yasa ba kai musulunci ba me yasa ba kai annabi Isa ba yana zamanin ne ina ne Musa ne me yasa ba kai shi ba Allah subhanahu wataala ya riga da ya halicci dan adam ainihin ya riga da ya yanke masa wannan hanzarin kenan saboda haka Allah ya ce na yi wannan ne saboda kar ran tashi alkiyama mutum ya zai ce shi bai san da cewa akwai Allah ba saboda haka Allah ya ce inna kunna an hadha ghafili a aw taqulu ko kuma kada ainihin rana ko kuma kada Allah ya tambaye mutane ran tashi alkiyama innama ashraka aba'una sai su ce ai yaqulu innama ashraka aba'una min qablu iyayenmu ne fa suka yi shirka a baya mu mu yi wannan shirka ba wa kunna zuriyatan min ba'dihim mu zuriya ne da muka zo bayan wayancan al'umman fasdana bihim muka yi koyi da su to ya Allah afa tuhlikuna za ka halaka mu kaman azaba bima fa'ala mutiluna da abin da iyayenmu suka yi na aikata wannan shirka din nan almana da la yumkinu mun ijdadu bi dalika ma ishadihim ala anfusihim bi tawhid ran tashi alqiyam bai suka ba shaida da wannan ba tunda da bakin sun kada ta Allah subhanahu wataala sun ce Allah subhanahu wataala shi kadai ne amma duk da haka Allah subhanahu wataala saboda ya ƙara yanke hanzari ya aiko annabawa domin idan ya tsaya akan wannan shaida kadai ma ranar tashin alkiyama in bai aiko annabi ba in ya kama kowa ya sa shi a wuta yace ainihin Allah bai sa ka sani a wuta yace ai na gana da kai tun a yau a yau a lasu da rabbikum din nan saboda haka amma Allah saboda ya ƙara yanke hanzari sai su bari aiko muku annabawa idan annabi bai zo ba har a zamanin mutum har ainihin ya koma ga Allah bai taɓa jin labarin annabin Allah ba Allah ba zai masa azaba ba wa ma kunna mu'azzibina hatta na fasa rasula Allah ya ce ba ma yau mutum azaba sai mun aiko dan aike ya zo ya tuna masa wancan yau ma alastu bi rabbikum din nan saboda haka idan an haifi mutum a kafirai suka haife shi yana karami sunansa musulmi har sai ya girma iyayen sun mai da shi ko bai gude ko ba nasare to anan ne ayin Allah ya tambaye shi me yasa kai ya gudanci ko nasara amma da zai tashi hannun musulmi ko da dan kafirai ne ba za a ce masa yayi kalmar shahada ba saboda me saboda Allah a yau alastu da rabbikum din nan kalu bala daman ainihin asalin sa kullu mauludin yuladu ala fitra duka abun aihuwa ana aihuwar sa akan addinin musulunci ne saboda Allah ya riga da ainihin yayi wanda tattaunawa da shi kuma ya amsa cewa lallai shi din nan a ainihin bawan Allah ne saboda haka yace to kada ran tashi alkiyama ku zo ku dinga cewa ai iyayenmu ne suka yi a faturi ku da ma fa'al mutilun kuma Allah subhanahu ta'ala ya riga da ya faɗa ya ce ainihin wala tazur waziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai idan wata rai ta yi ainihin laifi to ba za a kama wani a ce me yasa wa'ancan suka aikata laifin irin kaza ba saboda haka wala tazur waziratun wizra ukhra saboda haka to wannan kenan shi yasa malaman tauhidi idan suke kawo shawara da suna cewa wa bulugu da awadin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da za a kawo mutum in ya bi shine idan riskan kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski mutum bai imani ba to wannan Allah ya tambaye shi ran tashin alkiyama me yasa baka bi annabi ba amma idan bai taba jin labari ba ko a yanzu a zamanin mu na yanzu nan da Allah zai mutum a wani lungu bai taba jin labarin Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba har ya har ya mutu to wannan mutumin Allah ba zai tambaye shi me yasa ka zo duniya ba kai addini ba domin ya fito bai taba jin labari ba da saboda haka suke cewa bulugu da awatin nabi sallallahu alaihi wasallam dole ne sai idan kira ya riski mutum ya ki ya amsa to wannan ne Allah zai ya yanke masa hanzari saboda haka amatul kula bima fa'al mudilun Allah zaka halaka mu da wayannan masu barna abin da suka aikata a baya saboda haka wa tazkir bi ala lisan sahib al-mu'jiza qa'im maqama dhikrihi fi an-nufus kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa haka nan nufassirul ayati muke daidaita ayoyi ma'ana nu bayyinu hadis ma bayyana nisa kale dabbaruha haka muka bayyana ta kamar yadda muke bayyana alƙawura ainihin dan su yi izina da wannan a kazalika nufassiru ayati wala allahum yarzuquna an kufrihim ko kuma idan suka yi imani da Allah suka ji wa'annan ayoyin wataƙila su dawo su bar ainihin aikata wannan kafirci nasu na'am واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان الله فكان من الخاسرين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون
نعم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلك منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasu alaihim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karanta wa su waɗannan Yahudawan na ba allazi atina mu ayatina labarin wannan wanda muka bashi ayoyin mu na at-taura ya zama ainihin malami cikakken malami wanda a zamanin babu malami da ya kai shi ainihin malanta a duka ainihin area wannan wurin sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ma'ana addu'a wacce take ainihin karɓaɓɓiya mujabud da'awat ne idan yin addu'a Allah subhanahu ta'ala yakan karbi ma'ana wannan addu'a din ya zama cikakken malami wanda ake ji masa bal'ama bin ba'ura'a saboda haka ba su labarin wannan domin su yahudawa suna daga cikin abin da suke tuhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi akan annabtansa akan cewa a zai zo su masa tambaya akan ainihin me Allah ka yi magana akan abu kaza suna sun san baya karatu baya rubutu suna ganin kamar saboda haka kamar sun kure shi ne shi yasa tambayar da suka taba ainihin turo delegate suka ce ku je wurin sa in har annabin Allah ne zai ba ku labarin wayannan abubuwan guda uku na farko dai ku tambaye shi me labarin mutumin nan da yayi yawo duniya gabas da yamma kul da arewa ya ba ku labarin sa na biyu akwai wasu matasa da Allah ya yi a farko farkon duniya ma'ana ya ba ku labarin su wasu matasa suna labari abun mamaki na uku ku tambaye shi ya ruhin yake in ya ba ku amsa wa'annan to annabin Allah ne saboda haka suka suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke ce musu gobe zan ba ku labari saboda haka sai wahayi ya dan yi zinkiri da wahayi ya zinkiri saboda haka har suka fara cewa to wannan ai ba annabi bane ya ce gobe zai ba labari a wata ruwaya an ce zai kwana goma sha biyar labari ainihin wahayi bai zo ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma abin da ya sa ya masa haka saboda ya ce gobe zan ba ku labari bai ce insha Allah ba saboda haka Allah kuma da zai ba da labari sai dauko ainihin daga su wannan mutanen ashabul kafin nan ya dinga ba da labari su ne wannan matasa wanda labarin su auma baki ne ya ba da labarin su ya gama ya saki dauko labarin ma'ana wannan zulkarnaini wa yasalunaka an zulkarnaini qul sa'atlu alaykum minhu dhikra nan ma ya dauko labarin ya gama musu har karshe ya saki dauko labari na ainihin a ruhi a nan kam sai ba su iya abin da Allah ya yi wannan zai ita wa tsallaka an ruh wal ruhu min amr rabbi wa ma usu min ilmi illa qalila ruhi ka gaya musu al'amarin ubangiji ba duk duniya ba wanda aka bawa masaniya akan ruhi abin da aka ba ku sani akan ruhi dan kaɗan ne saboda haka duk wanda ya maka zai maka hakikalin bayani akan ruhi to wannan ainihin ƙarya yake yi Allah dan kaɗan ya ba mutane sani domin duk abin da yake da rai baka isa a ce yau ko ainihin kyamara ta zo ta haska za ta ga jini za ta ga huhu za ta ga komai amma ba ta hango ina ruhi yake yadda yake zuya wannan jikin ba haka inda za a yanka jiki a tsatsaga shi a yi tsara tsara da shi ba za a gurin zaman ruhi ba jinin ba canzawa yi ba naman ba canzawa yi ba farkon ba canzawa yi ba duk abin da yake jikin ɗan adam din ba canzawa yi ba amma kuma babu ruhin Allah ya ɗauki kayansa saboda haka to babu dan adam da ya isa ya san menene hakikanin ruhi shi yasa sai manzo Allah ya ba su wannan amsoshi saboda haka wanda Allah ya rufe su da wannan daga zai suka ainihin imani wanda man zuciyar su da niyyar cewa idan suka ji din ma'ana sun zo da niyyar karban gaskiya ne saura kuma suka sake cewa ai ainihin wannan abuwa ba haka bane saboda haka to irin wannan labarbari ne sai ka ji Allah subhanahu wa cewa ka gaya musu ga yadda abun yake kuma in sun koma littafin su sai su ga lalle yadda ya ba su labarin nan kuma haka abun yake saboda haka to halal ma shine yake cewa wasu alaihim na ba'al ladhi atinahu ayatina ka karanta su wa'annan yahudawa labarin wannan mutumin da muka bashi ainihin ayoyinmu fansalaka minha sai ya fita ya zare daga cikin wa'annan ayoyin da ainihin aka bashi shine bal'am bin ba'ura min ulama bani isra'ila su ila an tambaye shi an yadu ala musa yawa ne musa mummunan addu'a wa ude dan shi aka masa dukiya fa da sai addu'a fan qalaba saboda haka sai Allah ya juyar da alaihi wanda la lisanuhu saboda haka addu'ar da yayi in yazo sai dinga juyawa a kansa harshen sa ya tsaro ala sadrihi akan kirjinsa domin da ainihin Allah ya zarrabe shi da wannan son duniya saboda son duniyar sa yayi yawa da annabi Musa zai kawo hari ainihin a garin su garin ainihin kan'ani kan'aniyin zai kawo hari shi kuma yana cikin garin shi wannan bal'ama sai su wannan a mutanen garin suka same suka ce masa kai mai abun amsawa addu'a ne abin da muke so da kai ga Musa ya taho da jama'a za su kawo yaki a wannan gari namu don haka ka yi addu'a mummuna akan ainihin annabi Musa da jama'a su halaka ya ce kai wai na kun kai tunku nabiyullahi annabin Allah ne fa duk wanda ya masa mummunan addu'a Allah zai halaka shi saboda haka suka faɗa masa sosai ya yi istihara da ya istihara saboda haka cikin dare sai mafarki daman istiharar sa yi mafarki yake yi cikin dare da istiharar cikin dare sai mafarki Allah ya ce masa karka yadda kai wani addu'a akan annabi Musa saboda haka da suka zo a shigari ta musu kai nayi mafarki Allah ya ce min kan nayi addu'a suka sake matsa masa suka dauko kuɗi suka bashi sai suka matsa sai cewa to sai sai yayi istihara zai sake yin istihara saboda haka sai ya sake istihara da ya sake istihara bai ga komai ba daga riwaya suka zaki zuwa yadda shi ya yi tsara bai ga komai suka zuwa an zaga Allah bai nuna maka ba ya yadda kenan kai mummunan addu'a ne saboda haka suka zaki tura masa kuɗi suka tura masa kuɗi sai ya fito bayan gari akan zai wa Annabi Musa addu'a da ya zo yi wa Annabi Musa addu'a sai harshen sa ya zaro da harshen ya zaro har kan kirjinsa duk addu'ar da zai faɗa duk addu'ar da zai faɗa sai ya zama na in kyakkyawan abu zai faɗa zai faɗa akan banu Isra'ila ma'ana Annabi Musa da mutanensa idan mummunan abu ne sai ya faɗa a kan jama'arsa sai Allah ya juyar da hankalinsa yana faɗin haka suka ce masa kai tunka wannan addu'an da kake yi ba kana yi wa annabi Musa kyawun addu'a ne mu kuma kana mana mummunan addu'a ne to wallahi ba ni da malin hidatun ba ni da da wata dabara Allah ya riga da ya tabar da ni amma akwai sauran makirci da tunda ainihin Allah ya tabar da ni to akwai sauran makirci daman shi idan ainihin mutum ya zama kamar yadda muka faɗa kwanakin baya shi karatu daban tsoron Allah daban karatu ya kan iya sauka kan zuciyar da ba ta tsoron Allah akwai makirce makirce saboda haka yace to yanzu kan fa babu karbuwa a gurin Allah amma akwai sauran makirce idan kuna so ku ainihin halaka annabi Musa to ku saka ainihin matanku ƴan mata kyawawa ku musu ado ku ba su kayan talle zai shiga cikin ma'ana tawagar banu Isra'ila cikin rundunar sojojin su nan ana nai Musa je suna talle in dai wani daga ciki ya sadu ɗaya daga cike da ita to Allah zai ba ku ainihin nasara akan akan Annabi Musa saboda haka suka yadda suka tara ƴan mata kyawawa suka tura cikin wannan runduna saboda haka wani daga cikin afkar na Annabi Musa da ya ga wata ainihin da ya kama hannun da ya har gaban Annabi Musa ya ce ya Musa kana so ka sai yanzu in ne sa da wannan na aikata haramun ko Musa ya ce masa haka ne ya ce to a gaban ka zan ainihin aikata ya shiga ɗaki ya je ya zina da ita saboda haka to wannan runduna sai zama ta samu nasara ba to wannan duka aikin shi wannan bal'ama ainihin bin ba'ura ne saboda haka to wannan shine fansalaka minha ya ainihin zaru a cikin ainihin ayoyin da Allah ya bashi a cikin addu'an da Allah subhanahu wataala ya bashi fa atba'ahu shaytanu sai shaytan ainihin ya bi shi fa adraka wal kashi fa sara qarinahu ya zama abokin tafiyarsa daman duk lokacin da ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له كريم duk wanda ya dauke kansa daga ambaton Allah ya bar ainihin tawaga ta Allah subhanahu wataala ya bar karauka ta bayin Allah Allah ya zato nuqayyid lahu shaytanan sai mu hada shi da wani shaytan fa huwa lahu qarin sai ya zama abokin tafiyarsa saboda haka shaytan sai ya bi wannan mutumi da ake ce masa bal'ama bin ba'ura ya ci gaba da ainihin halakar da mutane shi yasa malamai har abada suke magana suna cewa idan ka tashi koyi da malami ko ka tashi ainihin jin ya kamata ka ɗauki karatu malami to ɗabi'unsa ya kamata ka fara dubawa ba ainihin karatu zai zo ya dinga zubawa ba domin karatu ana halaka da shi kamar yadda wannan bal'ama ya halaka kamar yadda shaidan ya halaka kamar yadda da yawa har ila yawmil qiyamati za ga mutum an ce masa malami ne ya zo ainihin ya zo na yana koyarwa amma idan ya faɗi wata magana wato ko jahili ba zai faɗi wannan maganan ba saboda me saboda daman san asali ma idan ka dube shi ba shi da sifan masu tsoron Allah subhanahu wataala sifarsa kawai ya zo ya zauna nuna muku shi mai karatu ne ya zo ya zauna ya dinga ainihin wautar da mutane su wani ba su da kaza wani ba su da kaza shi ya san duniya ya san kaza to shine kadai za a gani yanzu misali irin mutumin da ake magana a kansa kwanan nan wanda ke cewa wai bai son taimakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba mu so mu dinga magana akan ta ba amma abin da yasa ya wajaba kusan kowa ya kamata yi magana saboda shi dan adam da kake gani in ba shi da ilmin abu in ya wani ya faɗa ba a yi talentin ɗinsa ba wani ya faɗa ba a yi talentin ɗinsa ba wani zai ga yana fahimta wani abu yana shiga zuciyarsa to saboda haka wannan zahilci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko da ma a kaddara a ce baka bukatan ainihin taimakon nasa to ka fito kai irin wannan maganar kamar ka zage shi ne saboda haka wannan shi duk mai hankali ya san wannan magana saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba ma wai a yanzu ka ce wai wai baka bukatun taimakon sa ba a'a ai taimakon sa kan tun kafin ka zo duniya ya taimake ka tunda zuwan sa ya shimfiɗa maka daula ta musulunci zuwan sa ya shimfiɗa maka addinin musulunci har ka tara waɗannan jama'ar taka har ka je kasar da ka je kai yau karatu har suka baka kuɗi mai yawa ka dawo da su kasar nan har kana zan hankalin wasu akan wasu munanan abubuwa ai kudin ba kasuwanci kai ba da kake cewa kana da kudi an san abin da yake wasu ne suka zawwada ka da kudi akan ka zo ainihin kai kira a Najeriya ka zo kana aiki da wannan kudin kana abin da ka ainihin ka ga dama kuma wallahi wannan mutumin idan ba ana masa raddi ana gaya mutane rashin hankalinsa ba kai da ka gan shi ma ka ga bai kuma da masu tsoron Allah ba ka zauna ka yi wani haka ka wani danna hula a gaban ka kana ta wani zazzara ido ka ce kai mai tsoron Allah ne saboda haka wannan duniyanci ne kawai yake yi za a gara mutane su gane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine gatan kowa a duniya tun daga farkon duniya har ila yawmil qiyamati saboda haka duk wanda yace bai bukatan taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ma bai bukatar taimakonsa saboda haka ba a bukatar sa gaba ɗaya a duniya wannan mutumin mun san sharrin sa tun 9 tun 2005 lokacin da muke humatu sufiya a nan Gombe akwai lokacin da yake sayan gidajen cibi na ainihin notice din nan ya zo ya sayi NTA a nan Gombe ya zo ya sayi kwata guda ya saya to amma da aka yi wani azumi da ya dinga faɗin wasu maganganu wanda duk ijma'an al'umma musulmai ba su yi wannan maganganun ba in wasu sun manta wasu za su tuna a lokacin ana sa karatu sai na cewa duk annabawa ba wanda baya sabo sai annabi ya ne kadai bai sabo amma har annabi Muhammad yana sabo tun Allah ya ce masa kaza ya ce masa kaza irin wayannan abubuwan da ya dinga faɗa mu kuma da sufiya a lokacin ba a mata rijista ba muka tashi muka je gidan TV na NTA muka samu ainihin gizi na wurin a lokacin ba musulma ne muka ce masa mun zo korafin wani karatu da kuke sa mana a wannan ainihin gidan TV saboda haka sai dizin ya tambaye mu wani karatu muka ce masa gashi gashi karatu nan ba a gaban ake yin sa ba wacce ake yin sa amma an zo ana sa mana anan yana so ya ruda mana mutanen ainihin wannan jiha saboda haka wannan dizin muka gaya masa bayani filla filla sai ce kai amma maganan ku nan ta min daɗi amma kun zo da shi a rubuce muka ce gashi nan mun zo da shi muka nuna masa kofi to ina ina yadda duk mun rubuta muka miƙa masa ya gani saboda haka yadda to ku kuma ba muka ce mu gashi gashi matasa ne kaza amma ƙungiyar ba ta da rijista sai ya to yanzu bari akwai hikima da zan yi a lokacin dukkan kungiyoyin gwamnati din da ainihin izala da fitiyanu da nasru duk sai ya kira su har da ainihin wazirin gwamnati Allah ya ji kansa da ya kira su kaje sai ya ce musu akwai wasu matasa sun zo nan sun yi magana mai hankali na tambaye su kuma sun ce dukkan musulmai suna kan wannan fahimtar tasu da haka ku kungiyoyin nan yanzu kuna kan wannan fahimtar cewa sai da karatun wannan mutumin saboda haka suka ce duk suna kan wannan fahimtar dalilin ne sa aka tsaye da karatu sa kenan a ragon mistin saboda haka wannan mutumin ya jima yana barna karatunsa gaba daya wani barna ne da ainihin wato in ka shi ma kaman wanda kansa ba dai ba ina mamakin wanda zai zauna wai ya dinga sauraron karatun wannan mutumin saboda haka to wannan cewa wai baka bukatan taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ai ko kare ma kana bukatan taimakon sa domin ai hausawa suna faɗi kare ma iya da rana saboda haka duk abin da ka san Allah ya a duniya ba abin da ba zai taimake ka ba balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wata aya yake cewa wa adimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa allama bayna qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa humratin minan nari fa anqadhakum minha Allah subhanahu ta'ala yana ga sahabbai ba cewa da suna faɗa tsakaninsu ba sa shirin ainihin da junansu sai Allah subhanahu wataala ya ce kuna dab da fadawa wuta sai Allah ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa anqadhakum minha sai ya tsamo ku yana ku ainihin fadawa wuta har ma yake musu gorin da ya halatta a yi gori domin uba ya halatta ya waɗansa gori annabi ya halatta yau mutane gori ainihin malami ya halatta yau almajirinsa gori da haka sai yake musu gori wata ran da aka zo aka zo ainihin sulhu hudaybiya a aka je ainihin gazo su hudaybi da aka samo ganima aka zo aka dinga rabawa aka dinga rabawa sai bai ba wa mutanen ansar da yawa ba saboda su da suna tare da shi sai ya dinga ba wa mutanen makka mutanen muhajirin da sauransu ya dinga ba su ainihin ganima da aka samu amma shi bai rike kokowa ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka ansar suka dinga cewa kai mutumin nan fa yanzu hankalinsa ya koma kan mutanen garin su kaga duk ganima da aka samu nan su ya dinga raba mu dan kadan kadan ya dinga ba mu saboda haka labari ya dawo kunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tara su yake cewa duk duniya idan na ba su ganima suka tafi da ganima ku kuma ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku kuma ku je kwana a gidajen ku yace alam ajidukum bullalan ban same ku kuna batattu ba na shiryar da ku fada kuma lahu bi Allah ya shirya ku albarkata ban same ku ainihin kuna faɗa tsakanin ku ba fa ainihin Allah subhanahu ta'ala ya shirya shiryar da ku kuka shirya bi da sanadina ban same ku kuna talakawa ba Allah ya wadar da ku bi da sanadina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu wannan ashe ya taimake su saboda haka to wannan shine ake cewa albarka ba sanadin wane ka samu kaza sanadin wane ka samu kaza to amma su waye kan su ba akwai kawun shi wanda mu dawo shi bai bukatan albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce waya manzo Allah ya baka albarkar sa wai to sallar zai dauko ya baka ko nafilan ko ko azumin zai dauko ya baka ka ji wani jahilci ba ai albarka abin da ake nufi da albarkacin wane ana cin albarkacin iyaye yanzu kawai mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فأما الدار فكان لغلامين يتيمين وكان في وكان جاره كنزلهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعالى ما لم تطيع عليه صبرا ما أن موسى da ita da wannan katangan mai Allah ya bada hujja ya ce wa amal zar fa kana li gulamaini yatimaini wannan katangan ainihin na marayu ne wanda suke ainihin yatimai marayu ma'ana wa kana ta daukan zulla kuma karkashin wannan katangan in ta fadi akwai taskan su wayannan yaran marayu amma Allah ya ce ku kaji abin da ya na musu haka wa kana abuhuma saliha albarkatin baban su mutumin kirki ne saboda haka sai na nufin in fitar musu da wannan abun in suka girma su yi amfani da wannan kuɗin to wannan shi ake cewa albarkaci albarkacin babansu mutumin kirki ne sallan ubansu aka ɗauko aka basu azumin ubansu aka ɗauko aka basu sun amfani da wannan abun albarkacin babansu kenan sau nawa za ka zane man wani taimako a gurin wani ko a ofishin wani ko a wane da an ce wani nan ai dan wani ne dan kaza Allah sarki ashe dan wani ne eh to saboda haka bari a masa kaza kaza kaza albarkacin babansa ya ci ko kuma albarkacin wani mutuminsa to ai wannan su ake cewa albarkaci idan kai jahili ne baka sani ba to ka san wannan suna ke cewa albarkaci saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaki kowa tun kafin kowa ya zo kuma zai ci gaba da taimakon kowa har ila yawmil qiyamati ka dauki littafin ka mana ka je ka ainihin gungun inda kafurai suke su kadai ne ka zauna ka ce za ka yi wa'azi ka gani in za a maka wannan kabbar barin ko za a girma ko za a san ko kai waye ne kai ai saboda ka samu musulmai sun musulunta ne kana garin musulmai kiran manzo Allah ya haka har kake jin dadin abin da kake yi har kake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taimake ka ba wannan ba karamin kuskure bane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya kamata in an taba shi ayi martani ayi raddi amma in ba da haka ba irin wayannan wawayen ko sun yi magana ma bai kamata ma ka fito kai magana kan su ba kaga irin wannan shi za muke cewa social media tana da amfani amma ba ta da amfani wani lokacin yanzu a wancan shekarun da aka dade shi ka zaki jinsa ne amma yanzu da aka kullo da wani social media kowa injin kansa yake yi sai ga manganin suna yawan munana to saboda haka munin social media kenan inda ana regulating ana ainihin bibiya mutum ba zai fito ringa irin wannan manzanu ba saboda haka Allah manzo Allah sallallahu alaihi cewa Allahumma al jama'a Allah iya tare da jama'a inda aka ce ga ainihin ainihin man shaqi rasulullahi ba da ma tabayyana ne wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam idan musulmai aka ce majoratin su ga inda suke kai kuma sai ka zo ka ɗauki kanka kai har abada kullum kalif tura ka saba da matafiya saboda a sanka Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahi duk me wannan abun zai shiga wutar jahannama man shazza shuzza fin nari duk wanda ya ware kansa a cikin al'umma manzo Allah ya ce to za a jefa ya cikin wuta to irin wannan su Allah ya jarrabe su duk inda suka ga al'umma sun tafi fahimtar su ya dubi akan haka so fa atba'ahu shaytanu sai shi da ya dinga kitsa masa wani irin tunani sabai da dukkan al'umma sai ya wauta da hankulan mutane kamar duk wasan mai suke yi ba shi yanzu ya yi risal ya gano kaza ga abin da ya gano duk abin da yake faɗi wasu manzannin mutazilawa ne wanda aka yi a can shekaru dubbai a baya sai ya dauko sai ya zauna akai saboda mai saboda ya bambanta da mutane saboda a san shi shi waye ne shi to irin wannan abun ma'ana kuskure ne a addinin musulunci da haka muna kira ga hukumomi su ɗauki mataki akan wannan mutumin saboda yanzu ya fara ne idan ya jefa ta in ta samu wurin zama gobe baka san me zai faɗa ba ji baka san me zai faɗa ba saboda haka ɗauki mataki a kansa saboda haka in ma yana jin kaman fahimtarsa ne ya rike ta ainihin a cikin ransa da haka wannan dukkan al'ummar musulmi tun da aka kafa duniyar musulunci ana kan wa'annan fahimtun da ake ala suna wata jama'a amma shi kuma ya zo da su fahimtu daban saboda haka in ma kiyayya ta da annabi ya boye ta amma kare bayyana ta saboda haka to wannan dukkan su irin su eh wanda aka ba su ayoyi ne fansa laka minha sai ya fita a ciki ba ta wuce dan sai ainihin shedan ya bi bayansa wa kana min al-ghawin sai ga shi ainihin a cikin halakakku نعم ولو شئنا لرفعناه بها الله سبحانه وتعالى yace wallahi da mun so da mun dauka shi shi wannan malamin ila manazil ulama'i zuwa ga mataki na malamai saboda haka yayi karatun amma Allah bai aje shi a mataki na malamai ba saboda su malamai matakin su da ake ganewa ma'ana kala kala ne na farko dai akwai ainihin tsoron Allah duk wanda aka ce yayi karatu amma ba sami da tsoron Allah ba to ko da ya kira kansa malami ne ba malami bane domin Allah subhanahu wataala ya faɗi inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama lalle ma wanda ya fi ainihin tsoron Allah a cikin bayi gaba daya shine al ulama bihi wanda suka san Allah subhanahu wataala na biyu kuma daga cikin manazir ulama'i shine wanda mutum yana ganin kansa ba komai ba amma har abada kana ganin kanka kafi kowa kowa bai iya ba sai kai to wannan baya daga cikin manazirul ulama'i saboda haka to wannan shi ma yake cewa da ainin Allah ya ga dama la rafa'ana biha da mun dauka shi biha da ita wannan din da haka duk wanda ya rike maganar Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala zai dauka shi duk a cikin ainin sabai da suka jude ko kuma ainin wannan littafi namu na alqur'ani duk wanda ya rike shi Allah subhanahu wataala to ya zama yana daga cikin manazirul ulama'i walau shi na rafa'ana biha walakinnahu sai dai shi wannan bawan Allah akhlada ila al-ardi ya ainihin sukuni ya nutsu ila al-ardi zuwa kasa ma'ana ad-dunya wa ma ilaiha ya karkata zuwa ga duniya daman dan adam abu guda biyu ne ma'ana suka hada shi a ainihin shine jikinsa da ainihin ruhinsa kuma kowanne daga inda Allah subhanahu wataala ya fito da shi daban wai saboda haka shine a wani malami yake fada fa hinnu zaka li ardihi bi tafulin wa hinnu zali sama'ihi bi tafudi shi jiki ma'ana da ƙasa aka yi shi min haka laqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra tunda dangin ƙasa ne duk lokacin da jiki Allah ya zare ruhi sai jiki sai ga ya fadi ƙasa saboda mai saboda man da ƙasa aka yi shi shine fa hinnu zaka li ardihi bi tasaffulin wa hinnu za shi kuma ruhi sai ya shauki li sama'ihi sai Allah ya dauke shi sama da shi bita saboda saboda mai wa ruhu kana min zalikal mala'il aliyil amdadi shi ruhi Allah ya yi shi daga jama'an nan da suke maɗaukaka masu girma su wane ne su su ne almala'ul ala abin da ya shafi mala'ika abin da ya shafi duk mala'u da suke almala'ul ala to ruhi dangin su ne saboda shi mala'ika shi ainihin abin da ya shafi sha'awa babu tare da shi abin da ya shafi saba Allah babu tare da mala'ika duk dan adam da gani a duniya a ruhinsa da ke jikin sannan ita wannan ruhin ba ta da sabon Allah ita wannan ruhin ba ta da ainihin sha'awa ko sha'awa mai kasani ruhi ba ta da shi amma dan adam da Allah ya masa ruhin ya masa jikin to ruhin sai ya kawo masa virus wannan virus da yake shafar ruhin shine annafsu ma'ana annafsu inna nafsa la'ammaratun bisuyi ita nafsu in ta yi cikin ruhi to kullum ya dinga kokuwa ruhi ya sai maka ka tsaya ka zama mutumin kirki ko da zama mutumin kirki yana da wahala kar ka yi sata kar ka yi kaza to wanda zaka zo sai ka tana kiɗa maka wannan abun to ruhin ne yake gaya maka ka tsaya ka yi ibada ka zama mutumin kirki kai kudin kan nan in kana da su gaba ɗaya ba to shi ka miƙa su fi sabilin layi duk akwai dutsen da aka tana gaya maka to me gaya maka wannan ruhin ka ne saboda ita ba ruwanta da duniya ita kawai sama ta sani ba sako ba komai to sai Allah ya saka maka kai kuma virus na annabsu ita kuma nafsu ita kuma kullum har abada inna nafsal amatun bisuyi ita kuma kullum kar ka yi abu kaza ai kai abu kaza nan zaka tudu kai ka zaka taimakawa ne to kai kuma in ka taimaka idan kudin ka zo kare fa ya zaka yi da yayanka ya zaka yi da kaza to wannan kokuwan da ake tsakanin dan adam kullum shine ake so a ga waye mai karfin da zai kada ma'ana nafsunsa idan kana yawan kada nafsu in ta wale ka da mummunan aiki to saboda haka ruhin ka iya da karfi idan kuma nafsun kullum shi ke kada ruhin in yace kai abu mai kyau ainihin kana ita wannan tana hana ka tana hana ka tana hana ka to wannan nafsun tarin da ya rubuka kenan to wannan shine akhraja ila al-ardi za zama kenan mutum ya koma ya jingina zuwa ga ƙasa saboda duniya kenan ita ƙasa ce gaba da akhraja ila al-ardi da haka sai ya zama da cewa idan abinci yake so abinci ƙasa ne idan abin sha yake so abin sha ƙasa ne idan sutura yake so sutura ƙasa ne duk lokacin da ya tsufa ya zama shi ainihin a ƙasa ainihin ya zama ƙasa idan ainihin mata yake bukata mace ma ƙasa ne za ta mutu dawo ƙasa duk abin da ka sani inda duniya mutum ya sa a ransa to ƙasa zai dawo amma abin da ka ɗauka ka bayar fi sabilillahi abin da ka tsaya kai da bilbili abin da kai kaza to wannan shine abin da ka miƙa zuwa ga Allah subhanahu wataala to shine Allah yake zargin shi wannan bawan Allah da cewa walakinahu akhraja ila al-ard ya ainihin sukuni zuwa ga ainihin duniya wasta ba hawahu ya bi son ransa fi du'a'i a wajen addu'an sannan ilaiha fa wada'anahu Allah ya sai muka kaskantar da shi fa masaluhu misalin ko sifar shi wannan mutumin in ka ganshi ka masalil kalbi yadda kaga ainihin kare in tahamil alaihi idan kai labtu a kansa bidardi wa zajri kana kora kana ainihin tsawa yalhas sai ga ainihin yana lallagi kare idan misali ka matsa masa da kora da sauran za ga yana lallagi inda turku kai kare in ka bar shi kadai ma yar har za ga yana lallagi shi kadai in zai ga yana zan harshen sa yana ainihin lallagi yana nishi kamar wani wanda ya wani aiki to haka wannan shi ma Allah ya tsaye mai da shi saboda haka da harshen ya fito sai zama da cewa ko yayi aiki ko yana zaune shi kadai haki yake yadda kare haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da shi karatun nasa ya zama na kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kama zalil himari ya hamilu asfara yadda ka san jaki da ke ɗauke da ainihin littattafai a gadon bayansa to haka karatun nasu ma'ana ya dawo saboda haka to Allah ya ce mai da shi kaman kare in ta min alayhi alhas aw tarruqu alhas ko ka bar shi ma'ana shi kadai ma za ka ga yana zazzage walaysa ghayruhu fil hayawani min hayawani kadhalika in banda kare ba wanda Allah ya masa irin wannan sifa din saboda haka yasa Allah ya misali da shi li'annahu nazalilan saboda shi kaskantacce ne saboda haka Allah subhanahu wataala ke cewa zalika wannan masalul qawmin ladina kazzabu bi ayatina shine misalin mutanen da suka karanta ayoyin mu saboda haka fa usul qasa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ka ainihin bi wayannan kissoshin ka karanta su ala yahudi akan yahudawa la'allahum yashkuru yatafakkaruna ko za su yi tunani fi ha su kifa yuna su imani ma'ana wannan labari na bal'ama bin ba'ura'a ba su karanta maka shi ba ba kuma karatu kake balle a ce ka karanta shi a wani littafi ba da haka gashi kana karanta musu kuma yadda abu yake da haka karanta wa su wayannan yahudawan ko za su yi tunani su gane cewa wannan abin da kake ba da labari Allah subhanahu ta'ala ne yake baka labarin sa saboda haka to haka qur'ani yake yake ba da labarin abubuwan da suke koye ba don komai ba saboda ayi imani da shi shi yasa ainihin malamai suke cewa babu abin da ya kai qur'ani mujiza mujizozi an yi su daban-daban a ainihin an yi irin su tsagewan wata an yi irin su bugar ruwa an yi abubuwa daban-daban amma sun riga da ainihin sun shure amma shi alkur'ani gashi nan a yau da ainihin za ka yi karo da wanda yake ba musulmi ba ya sai maka shi yana so ya musulunta amma ka gaya masa dalili guda ɗaya na cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin allah ne to kar ka tsaya ka wahala da cewa ai ya kira wata ta tsage don ya ga dama da maka to shi bai yarda ba tunda baya nan amma abinda za ka ɗauko masa irin abin da ya shafi qur'ani Qur'ani ya yi magana a kan ayoyi abinda suke ainihin suke ɓoye ba su zo ba ainihin sun bayyana. Ayatul haƙƙi minar rahmani mudassatun kalimatun sifatul mawsuf bil kidami lam taktarin bi zamanin wa ay tukbiruna an al ma'ali wa an ali wa an irami damat ladaina afaqat kullu mudassatin min nabiyina izza'at wa lam tadumi muhakkamatun ma tukira min shubahin lidhi shiqaqin wa ma tukira min hakami ما هو بالقدر إلا آدم من هرب آد الآد إليها ملكي السلم هكذا إمام مسلم قد يكي سوى آيوين لجزكيا آيات حكي من الرحمن الله سبحانه وتعالى سامت وإن آيوين قديمة أما تنتني أفريسو صفة الموصوف صفة إن الله سبحانه وتعالى أبو صفة دعوة بالكتاب من عينهم معنا سوى دوما من صفة الموصوف الكلمي لم تقترن بزمان لو كتن أكي سوقت دسو بس قاموا دزامن دعين أكي سوقت دسو أما سيقاشي tukbiruna suna bamu labari an adin ga adawa wanda zamanin su ya wuce shekaru dubbai amma sai gashi yana bamu labari kirama za su imani allati lam yuqlaq misluha fil fil bilad shine ke cewa tukbiruna anil ma'adi suna bamu labarin tashin alkiyama ayin zai maka ai tashin alkiyama ga abin da zai faru ko kuma kafin an tashin alkiyama ga abin da zai faru sai gashi kuma yana faruwa da haka to wannan ya daga cikin mu'jizan alqur'ani an al-ma'adi wa an adim wa an irami to wannan ya daga cikin mu'jizan ainihin alqur'ani to idan ka ga ainihin wanda ba musulmi bane irin wayannan abubuwa irin su qur'ani yana magana yana cewa ainihin yana ya halitta abubuwa daban-daban da ainihin da karshe kuma yadda zai halitta abinda ainihin ba a sani bayan ya faɗi ya ce wal khairu wal bigaru am yadrukabu wa wadina yace wa yakhluqu ma la ta'lamuna Allah ya halitta doki ya halitta zaki ya halitta komai dan a hau ayi ado sai yace kuma zai halitta wani abun hawan wanda ba a sani ba saboda haka kuma tun daga wancan lokacin babu wata dabba da Allah ya halitta wanda za babu ita saboda haka to me ya halitta su ne ga sunan ana hawan su daban-daban za Qur'ani ya gaya maka to irin wannan duka Qur'ani yana gaya maka abinda da ainihin babu shi amma sai gashi ya zo ainihin yana faruwa to irin wannan suke na cewa ayoyi na Allah subhanahu wataala ma'ana dole a yi imani da su ga duk wanda Allah ya tarfa garin sa nono saboda haka yake cewa karanta musu kissan wannan ayoyi su yahudawa dinnan la'allahu yatafakkaruna wa kila su zasu tunani ma'ana su wa'azantu su bar abin da suke aikatawa
sa'a madalan qawlu alladhina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون
نعم صعبة القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى كتب sa'a matsalar al'ummar da zai na kazzabu bi ayatina al'ummar mutane wa'annan da misalin mutanen da suka karanta ayoyinmu to misalin su ma'ana yayi muni sa'a matsalar wannan misalin da aka Allah yake musu yayi muni su wanda suka karanta ayoyinmu da Allah subhanahu wataala amma fa wa an kusahum kanu yaslimuna suna zaluntan kansu ne bi takdibi da ainihin karyatawa saboda haka kuma man yahdillahu duk wanda Allah ya shiryar fa huwa al-muhtadi shine ma'ana mai shiriya saboda haka rabbi innal huda hudaka kenan wa atika nurun tahdi biha man tashau fa Allah subhanahu wa ta'ala innal huda hudaka shiriya dai shiriyar ka ce wa ayatika kuma nurun ayin ka haske ne tahdi biha man tashau kana shirya da wanda kaga dama da su saboda haka man yahdillahu huwa al-muhtadi duk wanda Allah ya shiryar to shine ainihin mai shiriya wa man yudlil wanda kuma Allah ya fatar fa ulaika humul khasiruna da haka sune ta aku yahudawan da ake magana da su wanda suke halarci a garin Madina nan suna daga cikin abin da suka bawa ainihin a mamaki wa su larabawan da suke zaune a garin Madina domin a nan suke tabbatar da cewa shari'a ta Allah ne saboda su yahudawan da suke garin Madina suna da har masu wa'azi suna shiga kasuwanni suna musu wa'azi akan cewa su mutanen annabi Musa ne suna littafin at-taura saboda haka Allah kuma zai aiko wani annabi a ƙarshen zamani idan annabin ƙarshen zamanin nan ya zo ga irin sifarsa ga irin sifarsa don haka za mu haɗu tare da shi in ba ku yi imani ba ba za mu taru mu haɗu mu yaƙe ku su kuma wanda suke zaune a garin madina daman ƙabilun guda hudu ne su yahudawa kala biyu da su larabawa kala biyu larabawan su ne ausu da kazran su ne suke zaune a garin madina su kuma ban nadir da banu ƙuraiza su kuma yahudawa ne saboda haka su malamai ne su alislamin su na taura suna yi wasu wa'annan ausu da kazrar ma'ana wa'azi akan cewa ku zo ku bi mu ba annabin karshen zamani ya kusa bayyana da haka idan ya zo in ba ku imani ba za a haɗu a jihadi a yaƙe ku saboda haka wani daga cikin larabawa bayan ainihin an kaɗi musulunci har ainihin musulunci ya fara mutanen madinan sai ya zo ya samu shi wannan mai musu wa'azin a kasuwanni yake cewa ya kai wa ne shin ba kai ne kake zuwa kake mana wa'azi akan cewa Allah zai aiko annabin karshen zamani kuma ga tufarsa ga tufarsa kuma ainihin ya kusa ya bayyana to yanzu ba gashi annabin ya bayyana ba sai mutum ya ce a ba shine wannan annabin karshen zamanin ba saboda me saboda bai fito a cikin banu Isra'ila ba saboda haka to su sun san komai amma da ke shirya ta Allah ne sai Allah bai shirya da su ba wanda ake ganin su ba komai bane kuma sai ga sun shirya shi yasa wani abin wani lokacin sai baka mamaki wani wanda kake ganin ba shi da alaka da addini kawai ma a garin su ba musulmai amma sai ka zanta ya musulunta wani kuma zai tashi a cikin musulmin ya tashi ya komai ka ganshi ma za ka yi zamanin musulmin ne amma zuciyar ta ga gara karɓar musulun saboda Allah bai shirin da ita ba saboda haka Allah shi ke saka wannan digon shiriyar a zuciya sannan ainihin mutum ya samu masu kira kuma su yi kira da wa'azi mai hikima da makamantansu sai ga mutum kuma ainihin ya shirya saboda haka man yahdillahu fa huwa al-muhtadi duk wanda Allah ya shiryar to shine ainihin shirye wa man yudlil duk wanda Allah ya bada shi kuma fa ulaika humul khasirun to wayannan sune ma'ana ta babu Allah ya kiyaye
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون نعم ولقد جعلنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله سبحانه وتعالى يكتوى ولقد زرعنا حقيقة من حدثة لجهنم كأين متر جهنم كثيرا ديوى من الجن والإنس daga ainihin mutum da aljanu irin wayannan ayoyi su ne abin tsoro da yawanci da mutum ya karanta ya kamata ya dinga tsorata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya halitta wutar jahannama da yawa daga cikin mutane da arzan kasiran da yawa daga cikin mutane da arzan da Allah subhanahu wataala ya ce abu kalilan ma ana ganin yadda ake karewa da shi mata'u duniya kalil Allah ya ji jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne amma kuma gashi nan ana ganin sa kamar mai yawa ne to balle Allah ya kira abu kasir da kansa saboda haka abun ainihin abun tsoro ne a wata aya yana faɗi yana cewa ku tuna yau mai kulin jahannama alimta la'ad wa taqulu hal min mazid ma'ana ita wannan wutar jahannama Allah subhanahu ta'ala ya ce idan aka saka mutane aka saka mutane aka sa aljanu ana tsammanin ta shiga amma saboda kafasitin da Allah ya mata ma'ana mai yawa ne in aka ce mata mala'iku suka tambaye ta shin wutar nan kin cika sai ta ce har min mazid akwai kari ma'ana ba ta cika ba ganin an sa jama'an da yawa da yawa mala'iku sun bayar ta ainihin ta neman kari Allah subhanahu ta'ala na faɗa wani hadisi kursi ita wutar jahannam ba za ta cika ba har sai lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya saka kadamin sa na iko a cikin da ya taka a lokacin da za ta gama cika cikin cewa kat kat kat kat kat saboda haka to mummunan abu ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa to halika mun halitta wutar jahannama kasiran min al-jinn wal ins da yawa daga cikin mutane da aljanu saboda haka shi yasa za ka dan adam ainihin mafi yawa shirya ta fi wahala saboda haka shirya ce ainihin mai wahala da haka ainihin Allah subhanahu ta'ala ya tsira ولقد جعلنا كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها الله سبحانه وتعالى yake suna da zukata amma gashi la yafqahuna biha ba sa fahimtar gaskiya biha da ita ma'ana wannan zuka wannan zuciya ta lahum qulubun la yafqahuna biha ba sa fahimtar gaskiya da wannan zukata walahum a'yunun suna da idanu la yabsiruna biha ba sa ganin da ra'ila qudratillahi dalilan ikon Allah ma'ana basar itibari irin gani na izra ba sa gani in sun gani ba za su gane ba wala mu azanu suna da ainihin kunnuwa ayat mu da biha amma ba sa ji da ita al-ayat ayoyi wal mawa'id da wa'azi sama'at daburin irin zina izna wacce azin ko kuma azantuwa Allah subhanahu wa ta'ala ce ulaika kal an'ami wayannan mutane da kuke gani kaman dabbobi suke a wajen rashin rashin fahimta ko gani ko ainihin sauraro wayannan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gine su kamar yadda yake cewa sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibgha shi wannan ma'ana rini na Allah ba wanda ya kai Allah iya rini ba rinin da ake nufi wai rini kawai na kala ba a'a idan Allah ya saita abu to wannan abun dole akan wannan saitin zai dinga tafiya idan ya saita mutum mumini ne to duk yadda za a yi akan wannan imanin zai tafi za ka ga yana wahala yana abu kaza yana abu kaza amma imanin ko motsi ba zai yi ba idan Allah ya saita mutum a matsayi na kafiri duk yadda yake wannan ka wannan ni'imar da Allah ya masa ba za ta sa ya tuna Allah ya gode masa ba saboda haka to Allah haka Allah ya saita shi shin baka ganin wani kwaro da Allah ya saita sunan sa fada wuta shi ba duk inda ya ga wuta dole ya tsalle ya fada to haka Allah shi kuma shi ko bai sai bai sai canja ba saboda haka to haka Allah subhanahu wataala yake subhanahu Allah umman ahsanu min Allah subga da haka idan mutum ya samu kansa akan hanya mai kyau ya gode wa Allah saboda haka to wannan shine Allah subhanahu wataala yake to haka yake ne su walau mu'azan la yasmuna biha ulai kal an'ami kaman dabbobi suke balhum abal su sun bi sun bi dabba ma ainihin bata saboda dabba Allah ba zai tambaye ta bara an tashin alkiyama min na min anna hadlu manafi'aha domin dabba tana neman abin da zai amfane ta wata harabu min madaliha tana gudu daga abin da zai da ita wa haula sun wayannan yakzumuna suna gabata ala nari akan wuta mu'anan saboda ainihin tsaurin kai ulaika wayannan mutanen humul ghafiluna sune ainihin rabkananu in ji Allah subhanahu wataala alhamdulillah
daman ya yi don yanzu jayayya da mutane ya yi don mutum shi ma kaza ne ya yi kaza kaza to irin wannan zuwa karatu an yi shi amma kowa ba ba ba cikin sa saboda ka yi kilasi a wajen neman karatu sa
amma da ya shiga ɗakin shi ne kamar da ya kama ɗakin ba shi ne wanda ya yi shi ba sai da yawa ne ke tabbata masa cewa ba wanda ya kashe wanda ya kashe wani ne da wani wannan za a yi kamar da shi kan kuskure ko kuma
to ai rai kan guda ɗaya ne da wanda ya zai niyan kashewar kashe rai ne da wanda ya samu ba shi ba su kashe rai ne kuskure wannan ba a wajen Allah bane kuskure a wajen shi kansa ne ya kuskure ga wanda sun kashewa ya kashe wannan amma a gurin Allah kam ya kashe rai ne kuma da niyyar kashe rai ya zai saboda haka shi Allah bai kuma sai ainihin Muhammadu ko Ahmadu ko Sunusi ko waye ne shi ne wanda ya kamata a kashe wanda bai kamata a kashe shi ba saboda haka ba a kisan ganganci yayi kuma Allah subhanahu wataala ainihin yayi fushi da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi ما يكتمون متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما الله سبحانه وتعالى يا ايها القوم كرما اكن عينين كشري آية guda ɗaya kuma ومن يكتمون متعمدا فجزاؤه جهنم الله يسأل الله sakamakon jahannama khalidan fiha zai zama ma ciki wa ghadiba Allah alai Allah yana fushi da shi wa la'anahu Allah ainin ya tsine masa wa addalahu azaban azima Allah ya ce ya tana masa azaba kuma ainin mai girma kuma yana faɗi a wata ayana cewa a ainihin man ƙasama yana cewa ainihin wanda ya kashe rai man ƙasa na zan biyar na sunan bukari ku tare da baka annama ƙasalar nasu jami'an wa man ahaya baka annama ahayar nasu jami'a Allah ya duk wanda ya kashe rai ɗaya ba wai sunan wani kira ba duk wanda ya kashe rai kowane irin rai ne in ya kashe ɗaya kamar ya kashe duniya ne gaba ɗaya idan kuma ya raya rai ɗaya kamar ya raya mutane duniya ne gaba ɗaya misali rayawa ko yadda take daga wani kisa ko kuma ya ajiye shi dinga bashi abinci har zuwa da mutuwarsa raya mutane kamar da wasu ke yi to wannan duka kamar ya ce duniya ne gaba daya saboda girman rai a gurin Allah subhanahu wa ta'ala na'am
wanda suka wani shekaru da biyu sai ya ce yana so wanda da sauran al'umma a kan da ba ba shi ya mai da yawa Allah ba shi ko ya zaro ne wannan kuma wata mace ne zo da ce wani wani lokaci yana jira Allah ba wa shi ko ne amma kuma samu lokaci ba shi ko kana shi Allah ya kafa wanda ne da ni a ba ya mu ya
sako dai ya isa sako mutane da yawa a ciki duk wanda ba kudu yake da shi ba to in ya gaya da bukata to shi ma ban kewa da yawa shi ma da banga kenan akwai nan waya a wurin sa eh alhamdulillah Allah ya bata izinin aure na gari su masu neman bukatu Allah ya biya musu bukatu su ma Allah ya biya mana bukatu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa mu cika da imani fatiha da salatu da fatiha Allahumma rabbina alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد المهدي المغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين